أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه مم.
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan cikon aya da ba a kammala fassararta ba a jiya suna cewa waman ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah subhanahu wata'ala wannan dogaran da ya yi da shi hasbuhu ya ishe shi ana ya ishe shi Allah ta'ala ya yi masa dukkan abin da yake so duniya da lahira inna Allah baligun amra ko baligun amrihi da kira arhabu Allah subhanahu wata'ala mai kaiwa ya inda yake so yake da muradi kan al'amuransa shi ala kulli shay'in qadirun ne mai iko ne akan komai saboda haka kowane irin abu ya halice shi bi miqda kowanne ya halice shi ga lokacin farawarsa ga lokacin karewarsa kowane irin abu Allah ta'ala ya halice shi da lokacin da zai bayyana da kuma iya abin da zai kai tun kafin ma ya halici wannan abin. Ma a saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabl an nabraha inna zalika ala Allah yasir babu wani abu da Allah subhanahu wataala ya kasance ya halice shi a cikin ƙasa sai ya kasance dukkan abin da yake ƙasan da dukkan waɗanda suke kan ƙasa da dukkan irin amfanin da za a yi da abin da yake a bayan ƙasa cikin ƙasa sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halice shi kuma shi ne ya san makomar kowane tun kafin ma ya halice min qabala annabar aha min qabala annabar aha da cikin sotul hadidi ungarama to daidai take da wannan aya inna la baligun amra ko inna la baligu amri tarja la li kulli shay'in qadara kowane abu Allah ta'ala ya sanya masa kadaran lokacin farawarsa da lokacin karewarsa saboda haka kai mutum babu abin da ake nema a gare ka illa kawai ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala akan irin alƙawaran da ya yi maka bayan nan Allah subhanahu yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makaranta wanda da ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala zai sa masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma ya arzuta ta inda baya tsammani wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara da Allah subhanahu wata'ala wannan ya isa inna la balighun amr Allah ta'ala ne isarwa dukkan lamuransa a lokacin da ya so a irin kuma yadda ya so a yanayin da ya so farji Allah ne kulli shi kada kowanne abu ma Allah ta'ala ya sa masa kadara don Allah subhanahu wata'ala ba wai yana yin abun da zai kaman ruwan kudin goro kawai shi kenan kawai a dunkula gaba ki ɗaya jimla jimla kowane ɗaya akwai fayil ɗinsa kowane ɗaya kowane irin abu bai kama kuma da wancan ba ko da 'ya'yan itatuwa idan ka duba babu wani ɗan itace da ya kama da su saboda ka ina kalkala kulla shi kowane abu wato daban daban daban ba ba wai a dinkura ba haka ne irin abubuwan da ake amfani da su na abinci gero bai kama da dawa ba dawa ba ta kama da masara masara ba ta kama da mai wa ba za ka kama mai wa ta kama da gero amma kai kake ganin haka dan kai ba manomi ba ne manomi ka sani gero jajaje ne mai yawa kun fara sai dai za ga su kaman kwayar kaman duk girman su daya irin su daya kuma haka nan ma idan sun fito irin su ɗaya ne amma kai ka san cewa shi gero ba shi da wani kaikayi ko wani kaifi a jikin ganyensa amma maiwa tana da kaifi kamar wuka kamar reza tana da kaushi har yanzu yanzu idan ka zo za ka yi noma shine yasa ita maiwa ba a yin a can inda ake yin maiwa irin gabas din irin kasar fatarsu su ja kuku su kairi su badigane ne su barnikici ne su bindi duk irin wannan guraren ana yin maiwa idan aka yi tiri to in an ce za a yi maimai sannan ta dago ta yi haka to in za ka to duk wato duk yanyankewa za ka duk manomi in je zai yi maimai na gonar maimaiwa to yanyankewa ne in gero ne ko sai ka yi ka fita lafiya kalau haka ne idan dawa ce wannan yake nuna maka yana nuna maka Allah ta'ala bai yi komai iri ɗaya ba ya'yan itatuwan nan kowanne zaman kansa yake kwayan nan kowace zaman kanta take bishiya kowace zaman kanta take sai dai su kama ko a ganye haka ka gani ganyen su kamar ya so ya kama ɗaya amma sam ko itacen ya zama ja ne ko kuma ya kasance jikin ganyen ya zama akwai ja a tsakiya amma kuma ka gansu kamar iri ɗaya saboda komai daban-daban Allah yake to kowane ɗaya Allah ta'ala ya halice da fayil ɗinsa ranar halittarsa da kuma ƙarshen hukuncin da Allah ya ɗeba masa kowanne daban-daban saboda haka idan an ce dogaro da Allah subhanahu wata'ala wajibi ne ka dogara da Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da za ku yi dogaro da Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogaro da Allah tsuntsu ya tashi da safi daga shekarsa bai rike komai ba ba wani makami a hannunsa na farauta babu wani gara ma waɗansu suna da abin farauta ko a farcensu ko a bakinsu amma waɗansu ai babu kuma ko da da abin farauta na farce da na baki ai ya fita ba komai a hannunsa ya dogara da Allah sai abin da Allah ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce a tagadu khimasan ta yi sammako ta yi jijjifi ta tsuntsuwa khimasan cikin nan a dankwala ba komai yunwa da kishirwa wata ruhu bitsana kuma sannan ta dawo da yamma cikinta a ciki bulbul tana sheki ta sha ruwa ya ishe ta ta ci abinci ya ishe ta har ma ta yi guzurin kawa ƴaƴanta kuma da za ku irin wannan tawakkalin kuma haka nan Allah zai rika arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye din to za mu gani cewa tsuntsuwa ta dogara da Allah subhanahu wataala akan abin da za ta ci amma kuma ba tana kwanci a shekar cewa ai tunda ta dogara da Allah bari sai zamanta a sheka abincinta ya zo ba a'a sai ta tashi ta tafi nema to haka in ka dogara da Allah dogaro da Allah ba yana nufin shikenan ka dogara ka cokan kar ka bi kuma hanyoyin nema ba ka dogara da Allah ka kuma bi hanyoyin nema kuma sai Allah ya baka man yuridu an yakuna qawiyan falyatawakkal ala Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake so ya zama mai karfi to i dogara da Allah subhanahu wataala kana so ka zama mai karfi a jikinka ko mai karfin dukiya ko mai karfin imani ko mai karfin mulki to ka dogara da Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ce na'am sai mu je ga ayoyin gaba
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يلدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله أكبر wannan ayoyi ne da suke yin bayani akan idda an yi maganar saki maganar saki da kuma yadda mai yin jini za ta yi idda da kuma zancen sukuna gurin zama ayoyin da suka gabata akan wannan suka yi saki ga hukunce-hukuncensa za mu zo mu karkare shi hakanan abin da ya shafi idda ta mutallaka wacce take yin jini shi ma mun yi bayaninsa sannan kuma gurin zama wacce aka saki din nan saki ne raji'i ko saki ne bacci akwai saki ɗaya saki biyu duk nan saki ne raji'i miji zai iya mayarwa da wannan matar bisa yarjejeniyar da suka yi mayarwa da mace ba yana nufin cewa in za ka mayar da ita ko sai ka gaya mata ma zan mai da ke ba za ka iya faɗa da baki ta ce na mai da ke kana iya ba ta a rubuce ka ce ka mai da ita kana iya mata cas a cikin waya ka ce ka mai da ita haka nan bayan ka sake ta saki raji'i ba ta gama idda ba ka taɓe ta to wannan shi ma ka mai ta kenan ba waɗansu suna ganin har ma wani abu da ita fi muqaddimat na jima'i shi ma wannan yana nuna cewar kamiyar take nan shin zaka mai ta ba wai dai wai ko ta ce tana so idan ya kasance da kai da ita kace kame ta sai ta ce baka mai ta ba ku za dauki magana ka sai ta rantsi kenan in kuma kai mata waya sai kace ka mai ta sai ce ni ban yadda ba ko babu wanda ya isa kuma ya ce shi kenan tunda ta ce bata yadda ba shi kenan ba auren kenan a'a dole ta mayu babu abin da zai raba ta da wannan mijin sai kuma idan sake sakin ta yi saboda idan tana so ya sake da gaggawa to sai ta kai kara saboda Allah ta'ala ya sa saki ne a hannun namiji ba a hannun mace ba a hannun kowa ba duk uwa ko uban da zai ce ya sakar wa ɗansa wai matar ɗansa ya sakar masa idan kawai da baya to wannan ya yi aikin bansa idan shi kuma ɗan ya biye haka to shi kenan kawai bata saku ba ta tafi kuma shi bai yarda ba to kenan da aurenta ba in ma ta je ta aure to ce aure cikin aure lalle a fito karara ko da ce ya amince yanzu din ya sake ta shi kenan in ba haka ba sai dai ta je ko ta kawo shaidu ta kawo nasa sannan a ci gaba da shari'a shi alƙali shine zai iya dubawa in bai dace ya mayar ta ba ta ce to ya raba auren bisa dalilai da hujjoji amma in ba haka ba ba abin da zai iya shi ma alƙali bai isa ko ta kai kara wajen wani alkali yana gan shi alkali ci to shikenan ya cewa yayi ya mai kike kuma kika ce biki yadda ba eh saboda abin da sa ban yadda ba saboda kaza saboda kaza ta faɗi laifuffuka manya manya ce to shikenan kai yadda aka kenan eh to shikenan don haka na raba ku san bi isa ba at-talaqu bi yadi zawj bi yadi zawj wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna mazansu kawai su suka fi cancanta a kan su mayar da matan an ba wani ba ba alkali ba ba uwa ba ba uwa ba ba wani ubangida ko wani mutum can daban ba to wani lokacin zaga wata kishe ce ma kila ba ta son zama da kishe sai ga ta rubuta wasiƙa a madadin mijin yiwa shi ya rubuta cewa na suke ba ta ilma a uku shi ke wajen kar a dawo ita kuma ta ɗaiɗi ba ta tafi to duk wannan saki idan an gano bai yi aibe ba tunda ba mijin ne ya saki ba duk duniya fa in ban da miji ba wanda ya isa isa ki mace ya kamata a gane ya kamata iyaye na ƴaƴa maza su gane nasi ne na alqur'ani wa bu'ulatuhunna a haqqu bi raddihinna in aradu islaha idan sun yi nufin in zai za su koma din gyara za su yi ba barna za a ci gaba da yi ba shi sa ƙarshen ayata suke take cewa fa in tallaqaha fala juna alaihi ma an yataraja'a in zana an yuqima hududallah wa tikawla yubayyinu li qaumin ya'lam idan ya kasance ya sace ta kuma suka ga ya kamata su koma suka koma bisa yarjejeniya tsakaninsu fala junaha alaihi ma an yataraja'a mutuka cewa za su tsayar da haddin Allah amma namiji da ganin cewa kila da ya sake tun har yanzu bai huce ba bari ya miyar ta don ya dagula mata lissafi sannan kuma sai bayan ya miyar ya sake cewa ya sai ta ta kusan gama idda ta sake cewa sannan kuma har da ya miyar ta domin ya ta zauna wajen wata shida idda kawai ya hana ta walawa to wannan ba a yi nufin istilahi ba waɗansu sukan yi haka saboda barna saboda musgunawa matar saboda musgunawa iyayenta kuma lallai lallai ne kasance su zauna tare wa ce su zauna tare Allah ne ce ku zauna tare shine lahul khalq wal amr da halitta da umarni din nasa ne shi ya san abin da yasa ya faɗa haka saboda kace la Allah la yuhji su ba da zalika amra abin da yasa yake a zauna din miwa akwai wani abu da yake nufi zai fara wannan cikin dan horo zai zai zame musu in suka lura ashe in sun rabu za su zauna cikin bakin ciki wanda ba shi da iyaka sai ga dandan sun karkato sai Allah sai ya farar da tunanin kuma daidaitawa a ci gaba da zama ko kuma ma ciki ya bayyana ko wani abu dai wanda zai kasance ita ta gani a game da shi daga ashe rabuwa da shi lallai ba karamar masifa ba ce tana zaune ma tare da shi din komai ana yi mata ballanta ce in ta bar gidan wani hankali da tunani ya zo mata rigan to idan ta tafi wanda za ta aura din ai ba ta san waye ba zai kai wannan ya fi wannan bai kai wannan ba ba ta sani ba sai ga cewa dama idan ya kasance daga wajenta ne to sai kuma ta ba shi yin layi da za su daidaita to saboda haka aka ce a basu kawai amma sai ni tsoron Allah duk wanda ya fitar da mace daga gida bayan ya saki ta saki raja'i ko saki batti to nan bai zama mai tsoron Allah ba sai dai kamar yadda Allah subhanahu wataala ce illa an yati na bai fashi ta bayyana sai in zo da in zo da wata alfashi idan an ce alfasha ba ya tsaya a zina kawai ba sata ma alfasha ce mummunan hali da farar da wa'insu munanan hali da rashin kunya da fitsara kuma a gidan a ita ba igiyar kowa a kanta to wannan shi ma din a iya a fitar da ita ko kuma in ta yi zina a ko ta yi sata za a tafi kotu ko za a tsaye mata da haɗi to wannan ta fita shine kawai ko kuma an yi wata yarjejeniya akwai wata maslaha tsakanin miji da matar da iyayensu mutanen gidan kila a samu wata maslaha wacce zai kasance zama ba a guri ɗayan ba wayannan ayoyin su kuma an daji saki raja'i ko saki ɗaya ko biyu saki uku shine saki batti idan mutum ya saki mace uku shi kenan sun rabu kaukau sai dai in ta sake yin wani auren shi ma za ta zauna a gidan kuma zai ciyar da ita eh to wannan shine ai a nan ne namiji yake yin idda shi ma mutum yana da mata hudu ya saki ɗaya ya saki guda ɗaya saki ɗaya ko saki biyu ne to nan dole shi ma ya zauna har sai ta gama idda hakinan zaman idda tare za su idan yana so ya auri wata kamar ita ba za ta auri wani ba sai ta gama idda shi ma ba zai auri wata ba sai ta gama idda idan yana so ya zama cewa daga ya sake ta ya auri wata to sai ya sake ta saki bacci saki uku to idan ya sake ta saki uku in kuma dama can saki biyu ne yanzu ya ƙara ɗaya dama su hudu ne to ɗaya ta fita kenan yanzu saura uku kenan matansa ya iya ƙaro wata a sannan to haka abin ce haka idan mutum ya auri mace kafin kuma ya sayar da ita kawai sai isa ce ta to wannan ba za ta idda ba shine saki ba'i ne ke shi da akwai kuma saki wanda yake akwai akwai saki na fidiya ko saki na kul'i ko saki na sulhu iri uku idan mace ya kasance ya zama ba za ta iya zama da namijin ba wannan kuma a'a ba wai ba ta son sa bane ko kuma a'a ba wai a'a akwai wani abu da ya gaza ba ita dai kawai ba ta son sa ne kawai yana da wani laifi babu ya ta yi miki laifi babu mutumin kirki ne kaza ta yi dai kawai zai wata zuciya ta ce ba zan iya zama da shi to a nan ne ake cewa kul'i to da kwarai da ta je ta zo zama abin da ya bayar na sadaki kul'i ana yin sa ne a sadaki to da sai ya bata sadakin da ya fi wato ba zai bayar da fiye da abin da ya bayar na sadaki wannan shine kul'i at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan wala yalakum an taqum ma atadmishan illa an yakafa Allah ya qima hudullah fa in kin kifitu Allah ya qima hudullah fa lajina alaihi ma fi ma fakadati idan kuna jin tsoro in suka ce ga da zama ba za su tsaye da iyakokin Allah ba ba za su ji tsoron Allah a zaman da za su yi ba ko babu laifi gare ta in ta fanshi kanta shine sulhu sulhu shine fidiya malami suna ce fidiya shine ta fanshi kanta to shi fansar kai wannan kuma suna iya fansar kanta da abin da ya gaya mata da da da ya gaya mata ba wai sai sadaki ai fansar kanta za ta sadaki dubu goma ya bayar amma tun da ba kya so na to ai sai a bani dubu ɗari biyar to wannan shine fidiya ta fanshi kanta kenan ko da ko wannan din ya ci sadaki ya fi kayan ma da yi mata gaba daya na laifi to yi fidiya haka nan kuma idan za zai fidiya ne akan to shi duk abin da kika san na kashe shi biya ne to nan shi ma fidiya ne ana irin wannan a yi lissafi abin da ya kashe amma ban da zance waɗansu har zance ina yin zance duk juma'a juma'a ina bata kaza ina bata kaza a san da ake bada kuɗi ga budurwa amma yanzu an ce wai ba a bara wai wai wai wai wai wai wai abin da ake wai a yanzu wai soyayya ake to ku san wannan karya ka'idoji ne kawai na al'ada da zamantakewa duk abin da ya kasance na al'ada ne ba ya halatta haram ba ne ko ya haramta halal wannan halal ne wato sha'anin abin da ya shafi aure Allah subhanahu wata'ala da manzansa sun yi sauki kwarai da gaske a game da al'ada da tsawon fikihu a cike yake da cewa idan an ce ga wani abu a cikin aure yake ko haramun ne ko halas ne ko wani abu ne da za a yi wa mace ga shi a nasi karara amma al'adar mutanen gudun ba sa yi shi kenan sai abu al'ada a kawo wannan nasi dama al'ada ɗaya ce daga source na jurisprudence usul fiki da yi shari'a da ni aka yadda a yi shari'a da ni aka yadda a halatta a haramta a kashe a raya a karɓi dukiya da alƙur'ani da hadisi da al'ada daga ba a yi maganar su ko wani kiyasi ko wani gamar malami amma wa'annan su ne sports guda uku na farko al'ur yanzu yana da cikin asalin shari'a saboda haka idan ya zama abin da zai nema ta ba shi don ta kansa ya shafi abin irin tufa da ya mata kayan kwalliya irin da kayan da ake cewa na laifi amma ban da na zance to ai ko ce ma zance fa aka ce shin ta yi zancen ko kuma ta ba to ka ji to to to in ka ji zancen to to ba sai ka in za ka iya kwakwalo shi daga daga daga kunninka ka ka ka mayar mata to ba sai ta yi ba to da komai abin da shi ka ta bayar ka bata da zummar zance ne wannan ko ka bata da zumar wani ko wani toshi ne ko wani abu ne wanda da zaka tafi kila ka sai mata ko wani sweet ne ko wani balangu ne ko wani tsire ne ko wata tuffa ce ko wani lemo ne ko wani abu ya zama ka tafi da shi ka je ka kai mata to ai an cinye wannan duk wannan ba za a karba ba in ka ga alkali ya ce za a karɓi wannan to sai dai yayi niyyar zalunci ne kawai dan su ma matan sai to ai ni ma kuma tunda yake haka ne ai ni ma an yi biki abubuwan da duk mun kashe na abincin biki da duk abin da aka bi mu sai ka biya mu duk duk duk yanzu haka ana yin haka an ba daidai ba ne na ga alƙalma da zai ce ba zai karɓa daga nan daga wajenta daga wajen shi ma sai an faɗi abin da za a bashi a gabana alƙali yake cewa to mu to mu ƙaya za mu ci alƙali ne fa yanzu za ni handin oba a kotu bayan na yi handin oba na ba kotu kafin in tafi to to ga wani kir da za a yi ba karasa ba kaza kaza to sai aka samu wannan a gaba na yake cewa to mu kaya za mu ci dole shi ma ita ta ɗebo wani abu daga abin da za a karɓa daga wajen miji shi ma mijin ya ɗauko daga ɗebo daga abin da aka bashi kuma ƙayyadadde kaza a bashi duk wannan ba daidai ba ne wani abu wanda ya ambace shi kyauta wannan ban da shi to idan ce kuma sulhu shi ma ana yin sulhu shi sulhu ba kul'i ba ne ba kuma fidiya ba ne ba fansar kai ba ne shi kuma wannan sulhu za a yi ko abin da bai kai sadakin ba ko abin da ya fi sadakin ko wanda ya zama daidai sadaki wannan dai ya rage abin da suka cimma a sulhun kawai in ma ya ce ba zai karɓi komai ba shikenan an yi sulhu shikenan tafi shikenan ya suke ta haka ba komai ina wanda yake kakakin nan na manzo sallallahu alaihi wasallama bin shammas matarsa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa babu wani abu da a ibn shammas ya takaita a cikin haƙƙin Allah ko haƙƙin annabin sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙin ko haƙƙina ni dai kawai bana son zama da shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan zaki mayar masa da gonar da ya baki a matsayin sadaki sai ta ce eh saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya bata saboda haka kul'u halal ne in ya kasance za a bi ka'idoji haka shi ma sulhu to shi kwa saki an da ji diya da dai sakin suke to su kuma waɗannan ayoyi suna yin magana ne game da hukunce-hukuncen yadda na matan da ya kasance ba sa yin jini mutum zai kasance ba ta yin jini saboda yarinya ce ba ta fara ba za ta iya fara jini tun daga za ta fara jini daga shekara tara abin da ya gaba za ta iya kuma daina yin jini gabaki ɗaya in ta shekara hamsin da biyar shine dai matsakaicin zango tunda abu ne na halitta bayani ne ba wai wani abu ne wanda ya kasance na wata ƙa'ida ba amma waɗansu malaman sun tafi da muka ɗauki kamar abu hanifa shekara saba'in shafi'i ko kuma ce saba'in da biyar shafi'i shekara saba'in malikiya su ce su ne masu hamsin da biyar ɗin ko kuma hamsin su kuma hambaliya hamsin da biyar to kaga na habaliyar hamsin da biyar shi ya fi daidai da irin yadda yake a likitanci a yanzu abin da ake gani a yanzu za ku kawai dai gashi nan dai kwatance ne kawai gashi nan ake kistawa akwai sanda mace zai kasance ta kai ya zama ba ta jinin haila ba ta haihuwa wato kaman Allah ta'ala yakan ba ta hutu ne yakan bai mace hutu idan ta tsufa amma ba ta tsufa ta zama marar amfani ba idan mutum da ƙwarinta sai Allah ta'ala sai yi mata ritaya kamar irin yadda ma'aikaci ake mara ritaya tun da ƙarfinsa don ci gaba da waɗansu harkokin wanda aiki ya hana shi yanzu kaya kamar ni yanzu ai shekara goma sha biyu kenan eh waɗansu bai sani ba to mutane na wani fa sai yayi shekarun da yayi a aikin bayan ritaya akwai sai da yawa to idan an ce da ni ka zaɓi aikinka ko wa'azi da akwai wani shugaban wanda ya taɓa gaya mana haka ya bani kwari akan wani ba da ina alƙali ina wa'azi sai in zaɓi ɗaya ko in zaɓi alƙalin in daina wa'azi ko in zaɓi wa'azi in daina alƙali Allah ya gafartawa malam Bashir Kofa da akwai jirijinsa alƙalam wanda ni memba ne a cikin kwamati na wannan jarida alƙalam ita ce ta buga akwai turanci da ta rubuta da aka yi mahako sai ta rubuta rubutu manya banya balo-balo in kana wannan bangaren na titi mai tallan jarida yana cin za ka iya karantawa daidai ka zaɓi aikinka ko wa'azi wani aka faɗi sunan shugaban a sannan na haikwata yanzu yana abuja to saboda haka wannan ya tayar masa da hankali wayan ta sa an kira ni sai da muka yi awa takwas muna bugawa a ƙarshe dai aka yi rufar faɗi dai aka bar masa tsami ya tsara ya ƙare ba guru ba laya sai akwai wani wanda shi ma ya taimaka wanda shi ne mataimakinsa a wannan lokacin a gidan sarki ya ce in ka shiga gidan sarki nan a kofar kudu akwai hanya ta yi hagu in ka shiga ga gidansa nan to shi ma da shi aka zauna aka yi wannan alƙali ama sufi da ransa yana nan a kiranci a yanzu haka zancen da muke yi an yi fasin ɗinsa zuwa ka zaure ya tsaya a ƙofa yana son ya karɓi takardar da kayan aikin da zai tafi kotun ka zaure tun ƙarfe takwas yake jira amma amma jayayyar da muke da wannan shugaban da yi da shi na fitomar tare bayan da aiki ba zan gaya wa masoyana ba da ‘ya'yana da matana wanda a cikinsu da akwai ɗan jarida a ciki haka aka yi ta yi da irin wannan to saboda haka magana da ya zama ce a rajin sun sufi idan bai je wannan kazauran ba a rannan dole sai dai wata ranar kuma to sai ga shi kuma an ce a'a shi ke yanzu an yi min izini yanzu an ba ni hutu na dindindin in je in ci gaba da wa'azi zai shekara goma sha biyu ke kuma ranyo ko amin ake cewa ko naira babu abin da aka rage min a albashina da ake biya na har da alawu har da komai da komai da kuɗin mai gadi da kuɗin alawu da kudin hutu da kudin wani duk gaba ɗaya wanda da aka hada bayan gashi ainihin albashi kuma ga waɗannan kare-kare haddasu kuma a wancan lokacin babu alƙalin da ya kai da ni albashi don ku saboda ni ban taɓa karɓar wani abu ko rance ko admas salari ba ni ko da shi ina daidai yake ba a taɓa yankar komai ba to saboda haka yafi na kowa yawa alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan kuma ba zan iya cewa su dai kawai su zama tashi da sauransu amma ba wai ake ga wani guri ne min ciwo a duniya ba na ce ma a yi bincike tun daga in ka ɗauko dictionary medical dictionary tun daga a zuwa z babu wani harafi da nake cutar da ya fara da ita shi kenan ko wannan ta gana ta nan wani tsamin gurin zama ne da sauran su kan sai dai irin wannan to kuma shi ma wannan to an ce shekaru ai shekaru ai ba bai kamata a ce sun faɗi ƙasa ba to saboda haka wannan za a samu wacce zai kasance wannan aiki na yin ciki na yin al'ada na tayarwa Allah ta'ala ya ba ta hutun wannan don ta ci gaba da tarbiyyar 'ya'yan da ta haifa kuma in an ce tsohuwa ce kila ko ta haihu yau kila a gobe ko ta mutu saboda shekaru da sauransu to wa zai reni ƙananan yara to da haka Allah ta'ala ya ba ta wannan hutu tun kafin ya kasance ya zama ƙarfinta ya ƙare ya gaza wannan shine sunnul ya akwai alamunsa yawa mu zo mu yi bayanin su kuma mu ba da irin maganinsa alamun ce mace zai kasance tana daddare ga ciwon jiki ko ina kuma sannan ga yawan gumi don saboda mai saboda akwai wani hormone da akwai estrogen wanda shi ne kan kasance ya zama ya yi karanci shi ne homo na mace wanda ya mai da mace-mace akwai turojin wannan na mata kowane dai yana da kowane to amma na mace ya fi yawa a jikinta na namiji nasa ya fi yawa idan aka so ya kasance homo ɗin namiji ya yi yawa a mace to sai ga ta canza shi za ga mata da gemu za ga mata muryar su kamar muryar maza kuma ba za su rika yin al'ada ba kuma har yanzu gashin mara kuma zai zama irin gashin mara ne irin na mata ba sai irin na maza a yi awawatsi saboda tangarɗar wannan ko mudu na'am Hmm. ita ma ta ƙara wani aure? mace akwai mijinta a nan kuma a cikin ta aure a saudiya ba shakka suna yin wannan wannan aure yana nan wancan aure babu zina ne da ita da wanda ya aure ta duka zina suke yi in dai ba ta gaya masa ba ko in ta gaya masa ya sani amma in bai sani ba wajibi ne ya yi bincike ya tabbatar tana da miji ko ba ta da miji dole sai an tabbatar mace ba ta da miji sun za a daura mata aure idan ya kasance aka daura mata aure alhan tana da miji to da wanda ya daura auren da wanda ya shaidar auren da waliyin da ya tsaya aka yi wannan auren da mijin da matar dukkaninsu za a hukunta su bayan kuma ga haƙƙin Allah wanda suka taki ai ba wannan ba za ta samu mace a Saudiya ta yi aure a maka tana da miji a madina tana da miji a jidda tana da miji ko a ta'if tana da miji na sha ganin wannan mazajen guda hudu su haɗu da akwai wani ɗan fulani da yake a nan a su kalbarno shi ne yakan yi wannan shari'a sai a haɗu mazaje hudu so daga sai a yi sulhu uku ya kasance shi ɗayan ya fidda su a ci gaba da zama mun sha ganin wannan suna yi ai can wato cin karen suke ba babbaka saboda babu mai tsawatar musu babu wanda ike lura da su abinda suka ga dama suke saboda haka duk matar da ta je saudiya ta zauna ta yi irin wannan zaman ta dawo to mutumin kirki mutumin allah to wannan matar irba da ita mu muka ga irin abubuwan da suke kana cewa mace ai wannan wannan kuma zanin wannan a tamba ko na na wannan kamfani ne kan ka rufe baki ta tuɗe ba ina ni ina tambaya ai na ba ta ji ba duk sai ta tuɗe kai wai wai ta dauka wai ko ko wannan ina jin wani irin abin ne na su tam wani ta terminology ne kai kai kuma kai baka sani ba alhaji to to saboda ka wannan a gaskiya abu ne wanda ya kasance mai ban takaici kwarin ki ai kwama talar fa da ake aure tana da yawa rashin tsoron Allah ne gefa wannan duk shi ya kirkitar da sha'anin al'umma ma a duniya ga baki daya wannan shine yasa ƴaƴan ma da ake haifa ita kasance tarbiyyar su tayi ta yi karanci duk abubuwa sun da balbali babu yadda komai zai gyaru kasance duniya ta gyaru sai in ya kasance an gyara al'amuran aure ana yin sa a doron shari'a a doron tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan sutur talaki da ake kiranta surar abin nan surar kaman bakara karama duk da an fara ya tafiya sai ka ji an ce ka ji tsoron Allah da an fara tafiya wanda ya ji tsoron Allah a cike take da umarni da a ji tsoron Allah to da akwai kuma karama wacce bata fara al'ada ba akwai wacce ta daina al'ada akwai wacce kuma ya kasance ta yi kokonto a cikin al'adarta shine Allah ta'ala yake cewa walla wallahi ko wallahi wallahi ya isna min al-mashib min sa'ikum izirtabatu wa'anda ba sa yin haira ba sa yin jini su ga irin iddarsu wa'anda ya kasance ba sa yin jiri ko saboda kankanta ko saboda tsufa ko saboda rikicewar jini in irtabatun fa'idatuhunna iddasu salasatu ashhur wata uku da wata ba da jini ba wallahi la lam yuhil haka nan waɗanda ba sa yin jini kuma fa'idatuhunna salasatu ashhur an shafe wannan jimlan ne a babi na balaga wanda ake ce ijazi ne wallahi lam yuhil to ba sai an koma an ci amma tun da an faɗi fa'idda tukunna to sa daga wacce ma ba ta haila ita ma ɗin kenan fa'idda tukunna salatu ashirin ita ma idda ta wata uku su ba da jini ba wa ulatul ahmali masu cike su kuma fa'idda tukunna an ya za'ana hamlahun su haife wannan cikin nasu matan nan mijinta ne ya mutu ko sakinta aka sakin nan da aka yi mata saki ne raji'i ko saki ne batti in ta haihu shi kenan wata subai'a sahabiya ce a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama mijinta ya sake ta kawai kwana ashirin da uku kawai ta da sakin kawai sai ta haihu da ta haihu jini ya ɗauke na biki kawai sai ya zama ta ci kwalliya sai irin ɗan mai gidan nan masu garba san bai kamata ba ai ba za ki yi kwalliya ba sai kin yi wata hudu da kwana goma duka sai ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta gaya masa sai ce ki je ki ci gaba da shirye shiryen auren ki kin halatta ga mazaje ko an ce wani ko an ce wannan hanya bi ce ta hadisi wannan ta fi zama kai tsaye sannan kuma da can ai an ce sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa gashi mun ji idda ta wacce aka saki wacce take yin jinin haila mun ji ta wadda mijinta ya mutu ya tarabbasu na bi an fusi na arba'ata ashahurin wa ashara wacce mijinta ya mutu wata hudu kwana goma to ina iddar wacce bata fara iddar ba iddar wacce bata fara jini ba ko iddar wacce ta ta daina jinin gaba ɗaya ko ƙiddar marar lafiya wacce take jini na istihara to shine ana gama saukar da wannan aya da ce wannan bayani na zancen arba'ata ashirin wa ahya wanda ita ce aya ta ɗari biyu da talatin da hudu a cikin surar bakara sai aka saukar da wannan aya ɗin wallahi ya isra eh haka hikimar Allah ce shi Qur'anin a dunkule aka saukar da shi saboda Allah ya nuna maka duk abin da zai faru ya sani ne tun kan ya faru so daga duk yana cikin qur'ani aka saka shi a baitul izza qur'anin gaba ɗaya jumlatan wahida a lailatul qadari a daren lailatul qadari to sai kuma ake sakko da shi kaɗan kaɗan gwargwadon bukata kazalika nusabbita bihi fuada abin da yasa haka saboda mu tabbatar da shi a zuciyarka mutane su haddace shi hadda wato ba ɗanyar hadda ba da kaɗan in sun haddace wannan sun iya ƙwarai kuma sai a ƙaro wani in sun haddace sun zama gangaren akai sai a ƙaro wani da haka da haka ya kasance aka haddace alƙur'ani babu rigin ko da harfi yadda mala'ika jibril ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake wanda muke karantawa din to so aka saukar da wannan aiko to ga shi ga hukuncin nasu shi ne aka kawo wannan hukunci wacce kuma ya kasance mijinta ya mutu ita ma in ta haife shi kenan ta fita daga ko da awa ɗaya bayan ta haihu bayan ya suke ta sai ya zama awa ɗaya sai ta haihu shikenan bayan ya mutu awa ɗaya sai ta haihu shikenan ta ta tsare idda to haka suna su hukuncin iddar mai ciki kenan wacce bata fara ba wata uku wacce ta zama ya isa sunil ya'as menopause da turanci ta ta shiga state of menopause yanayi na wanda shekara biyu za ta a cikin wahala a wannan larurorin akwai wacce za ta zo ba ce wa'annan symptom ɗin ba akwai wacce kuma za ta yi amma daga shekara biyu dai za ta dawo kuma normal shi kenan kawai sai dai kawai jinin haina ne ba za ta tattace gaba da shi ba amma ya ta dawo normal za ta tafi da zai lafiyarta da komai kuma babu wani wani wani ba a ƙare ƙare da izinin Allah da akwai abubuwan da ake bayarwa wanda zai zame mata tankar yadda wannan isurajin din yake wannan yadda homo din yake a cikin itatuwan da muke da su akwai waɗanda in tana amfani da su za su zame mata tankar wannan isurajin din shi kenan ta ma fita daga cikin wannan lura sun liyas wanda yansun su yana ciki ayar waman yadda ila ji alo makar jawar sun yi hajji ya tafi mai tafi alafa wa hasu in labarin amurka ji ala sulishin kadara malamai sun ce wanda ike da muhimmiyar bukata kwarai da gaske gagarumar bukata yake so kuma ta biya cikin gaggawa abin nan alheri ne yake so ya sami cikin gaggawa ko shari yake so allah ta'ala ya kawar da zai yi sallah ne raka'a biyu idan ya idar ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari sannan ya karanta waɗannan ayi wanda karanta yanzu su kuma dubu da kwaya ɗaya sannan ya salati sannan ya roki duk abin ɗin da yake so komai yawansa ko ya kai dubu nawa sannan kuma yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari insha Allah bukatar su ta yi da fata Allah ta'ala ya yau alhamis shida ga watan ramadan na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya yake akwai sauran lokaci za mu kammala da bayani akan larurar salihai wato mu gane cewa in wannan yaro ko wannan yarinya ko wannan mutum ko wannan mace suna da cikin salihai iblis zai nemi izini ne a wajen Allah subhanahu wata'ala don ya kautar da shi daga kan wannan tafarki na salihai ya koma tafarki wanda ba na salihai ba to shi Allah subhanahu wata'ala saboda shi yayi kayansa kuma babu wanda ya isa ya hana shi zartar da abin da ya iko to sai ce eh shikenan ba sai je ya gwada ba in zai gani to saboda haka sai ya ta kokari ya ta kokari kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru daga baya kuma idan ya kasa sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya zartar da wannan kuduri da wannan hukunci da ya akan wannan mutum cewa lallai sai ya zama salihi lallai sai ya zama annabi ko sai ya zama marmusali ko ya zama salihi ko sai ya zama shugaba ko sai ya zama jagora ko sai ya zama mai shiryarwa ko sai ya zama mai taimako dole sai hakan ya tabbata ba mutane ma suna kera agogo su ce gashi nan ka je ka sa a ruwa sai a ɗauki agogo sai a sa shi a ruwa ya daɗe sai a fito da shi ga waya ma yanzu ana yi sai a yi waya sai a ce ka sa a ruwa ka sa ta a ruwa ka fito kuma tana yi shi wanda ya shi zai ce sa a ruwa saboda ya san yadda ya yi ta idan wani ya zo ya ce to ni zan saka wannan wayar a ruwa kai kuma ka saye wannan waya din ka san cewar irin wannan mai ingancin ce ruwa ba zai cutar da ita ba to sai ka ce ga kanan saka in ma a teku zaka sa kai ka je ka saka saboda ka san ba ta lalace ba daga baya ya saka din ba ta lalace kuma ya dawo ma da kayan ka shi to me na ga maka lalata to akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi saboda sun tabbatar da abin da suka yi sukan ce shi kan kana iya zuwa ka gwada ka gani haka nan idan ka san wani mutum mutumin kirki ne sai wani ke ganin cewa ai dan saboda bai dora shi a wata hanya bane da ya ga kuɗi ko da ya ga kaza aha duk wannan kirkin da yake na banza ne duk wannan abubuwan da yake yi din ake ganin kamar mutum ke zai zai daina sai sai wani ke to ni na tabbatar duk abin da zaka yi ba zai daina wannan halin nasa sai ko je ya jarraba shi jarraba shi na ga wani a wani gari can a gaskoli wanda akai akai a ga cewar a batar da shi a yaudare shi a sa shi a wata mummunar hanya aka kasa sai mutanen garin matasan garin suka haɗa baki da wata mace yarinya kyakkyawa akan cewa ta je ta yaudare shi su kuma suka laɓaɓe duk gidan suka kewaye gidan mutanen garin wato su ga me zai faru ta zo ta yi yaudarar ta yi yaudarar ta yi yaudarar wajen awa guda suna zaune ɗaya kawai sai ma itashi ya kama sallah kawai ashe duk abin da ake dama da alwalar sama can sai iji tafi rafu rafu rafu rafu ashe duk an kewaye gidan wato aka tafa masa don saboda wa'inda suka ce ba su isa su yaudare shi ba sai ga sun yi rinjaye to mutum ma yakan yi haka ballantana Allah subhanahu wata'ala da kansa wanda shi yayi mutumin shi yayi zuciyarsa kuma shi yayi yadda zai zama kuma sannan yana yin hukunci la mu'aqqiba li hukumi idan yi hukunci ba wanda ya isa ya warware wannan hukuncin da yi ba wanda ya isa ce dan me la yusalu amma ya fa'al ba a tambaye su dan me kai kaza to wannan shine ya saka salihai wanda suke a wannan zamani iblis idan ya lura cewa wannan yaro yana da cikin salihai to tun yana cikin mahaifiyarsa yake ta kokari ya ga cewa an yi barinsa idan ku ya kasance aka haife shi zai ta kokarin ya ga cewar bai rayu ba idan ya rayu zai ta kokari ya ga cewa kullum yana fama da laulayi iri iri iri iri ko ya kokarin nakasa wata gaba wacce da ita ce zai samu taimakon jama'ar da zai yi zama wa salihin da zai ko shugabanci da zai yi abin da ya shafi kunnensa ko abin da ya shafi idansa ko hannayensa ko kafofinsa ko hankalinsa to amma ina ya kasa to idan kuma ya kasance ya zo munzalin makaranta ko ta zo munzalin makaranta to nan ma ya ta kokari ya ga cewa ya hana ta ko ya hana ya fahimtar karatu ko ya zare kaunar makaranta a zuciyarsa ko ya ji baya son zuwa makaranta duk wani abu ma wanda ya shafi makaranta baya son sa baya son makarantar baya son malamin makarantar baya son uniform din makaranta baya son littafin makaranta baya son alkalmi baya son biro baya son pencil baya son kilina baya son jakar makaranta duk wani abu da ya shafi makaranta baya so in kuma an matsa an kai shi makarantar to kama an kai shi cikin wuta ne in kuma ya kasance din ya zauna a makarantar yana cikin aji to fa daga malami ya shigo shi kenan sai sai a ɗauke hankalinsa hankalinsa yana wani gun abinda malami yake kuma dafa ko kuma duk in wannan ba a yi baɗin an bashi da fahimtarsa sai kuma an zo jarrabawa ya kasance ya kasa rubuta komai duk abin da ya karanta ɗin ya manta da shi ko duk lokacin da malami ya shigo ya ji gabansa ya faɗi ko an ce tayi ya yi magana ya kasa in an bashi assignment ya kasance baya sanyi ko ya kasance mai fahimtar ne kuma da dama a cikin ajinsu abokan karatunsu shi ne ma yake koya musu amma idan an zo jarrabawa ya kasance su su ci amma shi ba zai ci ba ko kuma ya kasance ya cin shi kansa ya san ya ci amma kuma a ɗauke hankalin malamin mai yin makin na jarrabawar ta wa'insu hanyoyi wanda shi ma malamin bai sani ba sai dai kawai rubuta masa bai ci ba ko kuma a nemi takardun jarabawarsa a rasa ko kuma wani yayi wani laifi a dora masa ko wani yayi wani laifi duk a hada su su gaba daya a kore su ko sai ya dauko makarantar tun daga tiran tiran tiran tiran sai an zo jarabawar karshe yayi wani abu a kore shi ko kuma ya kasa cin jarabawar karshen da haka da haka dai a hakura ko ya kasance malaman ba sa son ko ba sa santa ba gaira ba dai su tsane ta ko su tsane shi ko kuma a'a ya rika cewa shi a canza masa makaranta kaza ita ma idan an canza haka din ne ba zai karatun ba ya ce a canza a sake canzawa nan ma ba zai karatun ba haka za a yi ta ko sai lokacin da za a tafi makaranta sai wani ciwo ko ciwon kai ko kumallo ko wani abu ko kullum sai an je makarantar ya kasance dole irin wanda ake kira makaranta ne direba ya tsaya stand by kawai yana jiran me zai faru yau din ma kuma da ya je ya zauna aji kawai shi kenan sai shaidanu su bige shi iblis dole sai dai a ɗauko shi a dawo da shi ma wannan fa a matsayin fa shekarunsa na karatu in je mai larurar salihai ne to idan ya wuce kuma wannan ana maganar in mace ce ana magana aure za a ce ko ta yi karatun da haka dai a daddafan to idan kuma maganar aure ta zo to nan ma tun da ike saliha ce tun da yake mai albarka ce duk wanda ya zauna da ita zai yi albarka duk wanda ta haifa zai kasance mai albarka to saboda iblis ba zai yarda a yi wannan auren ba zai bi hanyoyi iri iri iri iri ko ya koma ta kanta ya kasance ta kyaura ko ya koma ta bangaren wani daga cikin yan uwanta ko mahaifiyarta ko mahaifinta ko kuma ya koma daga bangaren iyaye na yaron dole dai idan an ce magana ta fara ƙarfi sai an samu wani wanda zai ce shi kun bai yadda ba haka za ta yi ta zama namiji ne haka zai zama shekara ɗaya shekara biyu shekara uku da fara magana aure sai a shekarar goma ko lokacin iblis yakan yi wata jangwama ya turo wani wanda zai nuna yana son yarinya ita ma ta nuna tana son sa kuma lallai su kansu ma iyayen su yi na'am nema ma a kawo kayan a sa rana ta zo ta wuce a daga a sake sawa a daga a sake sawa a daga shi bai daina zuwa ba ita bata daina son sa ba ai ta zama ai ta zama sai a shekara biyar shekara bakwai shekara takwas na ga yan shekara goma shekara goma sha biyu a irin wannan saboda shi bai kawo ba bare wani ya zo kuma idan an yi magana cewar a haƙura da wannan ɗin a nemi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da ya fi gaskiya sai ka ji ba ta so idan saboda mai ita kanta mai rushewa iblis ce irin shirye-shiryen da ya naɓatar da al'umma idan ta yi aure sun zama biyu ita ma ta gagaye shi bare su zama biyu da mijin saboda a tsayi ba tu ni tsayi biyu inda ta kirki ce sai ga Allah ta'ala ya haɗa ta da ni kirki yadda dai Allah ta'ala ya faɗa kenan to daga Allah ba zai yadda ka auri wanda ba na kirki ba za su zama biyu su yi maganin iblis to su bi kenan to bare kuma a ce ta hayayyafa sun yawa kenan saboda haka iblis ba zai yarda ba maiwa iblis da bai farga ba sai da ta girma wani abu ya bayyana a tare da ita sai ya gane ashe saliha ce duk ta yi karatunta ta yi komai da komai ta kasance da ta kirki ce ta kasance ana yabanta ta kasance ana mata addu'a ta alkhairi kowa ya ne mata addu'a ta alkhairi iyaye su ne mata addu'ar alheri manya su ne mata addu'ar alheri malamai su ne mata addu'ar alkhairi duk inda ta zo wato ana haba haba da ita ƙawaye suna so wato su yi mu'amala da ita saboda duk wanda ya zo da wata damuwa da ya gaya mata kalma ɗaya biyu idan ta faɗawa shi kenan sai ya gamsu wannan magana ta aure mai son karatu ce mai fahimtar karatu ce mai yawan ibada ce mai kamewa kanta mai ba ta shiga abubuwa wanda ya kasance na asha saboda kila ma muhaddaciyar qur'ani ce to sai a daidai wani kun sai iblis kuma sai ya gano ashe tana daga cikin salihan saboda wata alama da ya to daga nan zai ja mata birki ta canza gaba ki ɗaya iyayenta da ƙawayen da malaman waɗanda suke ban sai suke kuma ta canza alhalin iblis ne ya canza ta saboda ya gane saliha ce ya gane tana da albarka duk inda ta shiga za ta yi albarka to sai ya mayar da ita irin yadda ita kanta ma ta rika neman kanta da kanta saboda ya zo ya sa mata wasu wasi Allah mahalicci wanda ya halitta mata ya rika shakka addinin musulunci rika shakkarsa rika kokwanto akan annabin musulunci rika kwanto akan littafin musulunci alkur'ani rika kokwanto akan sallah wato na kaman wato bai dace duk wani abu wanda ya shafi na alkhairi ta rika kokonto iyayen da suka haife ta ta zo ta saka musu ayat tambaya ita ma bata yarda da su ba wannan halin take ciki na wannan damuwa na na rashin tabbas bata san a inda kanta ba bata san ita wace ce ba ma bata san me me take ba bata san me tai ba bata san me zaki nan gaba ba to sai da kamar ma iyayen ne sanadiyya saboda da za su kawo wani abu su bata ko abinci ne wani ta saba ce ba ta karba ba duk ta sa musu ayat tambaya idan an kai wannan lokaci to lalle abin yana da wahalar magani sosai amma duk wayewan shirye wannan iblis ne me ya jawo saboda wannan kirkin saboda alherin da ya hango gaba za ta zama in ba a yi sa'a ba kuma a hakan dai aka dugungunta aka yi auren to shi kuma mijin sam sam ba zai iya daurewa ba irin sun yi zagin cewa an yi aure kwana uku muna da su kasan da yawa an yi aure rana ɗaya ya mutu kwana uku kwana hudu kwana biyar za a samu wacce za a yi aurenta in dai ba aure wannan rigimar ba aure wannan matsalar ba a zo a yi aurenta sai ta yi aure kamar biyar shida bakwai takwas idan da za a tattara zaman da ta yi gidan waɗannan mazaje sai abu duk an aka tattara ba zai fi wata uku ba idan kuma ya kasance aka kai wani matsayi kuma shi ke nan iblis ya samu abin da yake so don ku saboda za a ce ba ta zaman aure shi sai dai ta zama haka daga yarinya an yi aurenta kwana uku amma yanzu shekara goma da lalacewar wannan auren ba ta samu wani ba ga sunan da yawan gaske in kuma ba a yi ba haka za su yi ta zama su yi ta zama ga sunan shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in saba'in da biyar duk mun gan su 'yan mata to wannan larura bayani ne akan abu ɗaya kawai wanda ya shafi social hulɗa da jama'a wanda aure yana ciki in bai yiwu ba in ba a yi ba ba zai yiwu ba in kuma ya yi ba za a zauna ba saboda wanda yake da sha'awar abin wanda yake akan abin mai kula shine iblis da kansa sannan za a gane bambancin sammu haka irin wanda aka na faɗa haka man sammu da aka saba da shi saboda haka nan za mu sa aya da izinin Allah to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله